العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد bayan haka ‘yan uwa muna ƙara jaddada godiya ta musamman da yabo da shinshinawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake haɗa mu a wannan lokaci a wannan safiya ta ranar Juma'a. A wannan majalisi namu mai albarka mai suna muntagal muta'addibi domin ci gaba da karatukanmu na loga musamman daga cikin littafin al-maqamat maqama ta Sheikhul Imam Abu Muhammad Al-Qasim ibn Ali ibn Muhammad ibn Usman alhariri albasari rahimahullahu ta'ala a yau muna sha uku ga watan safar hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya dace ma tara ga watan tara shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu darasi da ya gabata a jiya mun shiga makama ta ashirin da shida da shida ko wadda aka fi saninta da suna arraƙaƙa ma'ana wake-wake darasi da ya gabata a jiya wato mun tsaya daidai gabar da lokacin da shi abu zaidi na birnin saruja suka samu hayaniya da ja'in ja shi da wanda ke bin sa bashi a ƙarshe dai ya ga lamarin fa ba zai yiwu ba dole sai an san wani mataki ya kamata a ɗauka domin shi wanda yake bin sa bashi ya kai shi bango ya kuntata masa ya nuna masa ba maganar ya saurara kawai iya kudinsa yake so ya bashi to shi kuma tuntuni yana da labari cewa mahukuntan da suke wannan birni sun bambanta akwai alkalin da yake kula game da abin da ya shafi almabalim ma'ana haƙuƙuwan jama'a na misali wani ya ci ma wani dukiya ko ya zubar masa da jini da sauransu sannan kuma akwai alkalin da yake kula da abin da ya shafi yawa shi wancan kenan alkali ne wanda hukuncinsa ya keɓanta ne game da almazalim shine tauye haƙuƙuwan jama'a shi kuma ɗayan abin da ya shafi jinayat ne kamar abin da ya shafi yi ma wani rauni ko fada ko abin da ya shafi kisa da sauransu to ya samu labarin cewa shi wancan alkali wanda ya shafi haƙuƙuwan jama'a ba shi da sassauci kuma bugu da ƙari marowaci ne shi kuma wancan alkali wanda yake ya shafi abin da yake aljinayat yana da sassauci kuma tare da cewa mutum ne wanda yake mai kyauta da wannan shine sababin abin da ya kai shi abu zaid na birnin saruja wato sai ya zama kamar yadda ake faɗa a hausa haukaci-kaci ya koma mahaukacin da gangam ya tada rikici da shi wannan mutumin ya ci kwaikwaye shi to har dai lamari ya kai su gun alkalin to shine ana zuwa gun alkali shine sai ya ce fasta da aitu da watan wa bai ba sai na nemi cewa a zo min da taddawa da hulama shine farar takarda wa an sha'atu risalatar raƙaɓa ya ce sai na fari na ƙagi ita wannan wasiƙa wadda take wake-wake wahiya ita ce kenan daidai wannan gaba ne muka tsaya a jiya insha Allah za mu tashi قال المصنف رحمه الله تعالى أخلاق سيدنا تحب وبعقوته يلب ɗabi'un shugabanmu da halayensa tuhabbu ƙaunarsu ake wabi a ƙawatihi wato a balbalinsa yulabbu wato ake zama wabi a ƙawatihi ka ce balbalinsa ko falfashiyarsa yulabbu akan zo a zauna wa ƙurbuhu kusaci da shi tuhafun tsaraba ce lafazin tuhaf jam'i ne na tuhufa idan aka ce tuhufa tsaraba ita kuma tsaraba daman sai an diba abu wanda yake na ƙwarai wanda yake mai ƙayatarwa shine yace wa qurbuhu kusaci da shi to hakun wato tsaraba ce wa na'ayuhu nisa ga barinsa talafun hallaka ne lafazin na'ayun ga yacan wa na'a bi janibi wa na'ayuhu nisa ga barinsa talafun hallaka ne wa kullatuhu badaɗanta da shi nasabun danganta ce ma'ana idan ka ƙulla ƙauna da shi ka zamanto ba daɗinsa to ka tabbata ka zame masa tamkar wani ɗan uwa wanda yake na danganta shine ya ce wa kullatuhu ba daɗantarsa nasabun danganta ce wa ƙadi'atuhu yanke alaƙa da shi nasabun wahala ne an gane ko ka ce ka yanke kauna da shi ka kulla gaba da kiyayya to ka tabbata ka wahala shine yace wa qati'atuhu yanke alaka da shi nasabun wahala ne lafazin nasab ga ya can fadar Allah subhanahu wata'ala a cikin suratu suratu tauba zalika bi annahum la yusibuhum dhama'un wala nasabun wala makhmasatun fi sabilillah haka a cikin suratul hijr لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين haka cikin suratul gashiya amilatun nasiba sai mu dawo cikin suratul sha fa idza faragta fansab sai yace wa garbuhu kaifin kansakalinsa zaliqun wasashe ne ma'ana duk abin da ya sa gaba wato sai ya keta wa garbuhu kaifin kansakalinsa zalikun wasashe ne wa shuhubuhu taurarinsa ta ataliku wato walƙawa take wa zalfuhu kamewarsa zana ya ƙayatar wa ƙawimu na hashihi wa ƙawimu na hajihi wato meƙewar tafarkinsa bana ya bayyana lafazin nahaj da manhaj da minhaj dukkansu ma'anarsu ɗaya shine ma'ana hanya ana iya shiga daga ciki shine ya ce wa ƙawimu na hajihi wato meƙewar tafarkinsa bana wato ya bayyana wa zihinuhu kaifin hankalinsa ƙallaba wato ya juya al'amurra wa jarraba kuma ya gwada su wa na'atuhu sifarsa sharraka ta yi gabacin duniya wa garraba kuma ta yi yammacinta ma'ana gabas da yamma ko'ina labarinsa ya yadu. Sayyidun kullabun sabukun mubirrun فإن مغربنا عزوفنا أيوه مخلف متلف أغر فريد نابه فاضل ذكي أنوه مفلق إن أبان قب إذانا بهياج وجل خبب مخوف يجي سيد شوكباني kullabun wanda yake mai matukar juya al'amurra, sabukun wanda yake mai matukar rigaye zuwa dukkan wani fagi wanda yake na ɗaukaka na daraja. Mubirrun shugaba ne mai hallakar da abokan gabarsa. Baɗinun shugaba ne wanda yake mai lura, mugribun mai zauwa da abun mamaki azufun shugaba ne mai kyamar duniya ayufun kuma mai kin kasbanci mukhlifun shugaba ne mai maye gurbin abin da ya ciyar na dukiya mutilifun kuma mai hallakar da dukiyarsa ne a wajen taimaka ma jama'a ko kuma mukhlifun mutilifun ma'ana in ya hallakar da dukiyarsa game da taimaka ma mabukata to yakan maye gurbin abin da ya hallakar ta hanyar dukiyar makiya da zai ribato shi ne ya ce mukulifun mai maye gurbin abin da ya ciyar ne mutulifun kuma mai hallakar da dukiyarsa ne domin taimaka ma jama'a a garro ya ce shugaba ne mai farar fuska faridun kaɗaitaccen zamaninsa ne nabihun wato faɗakakke ne ma'ana maɗaukakin daraja fadilun fiyayye zakiyun mai kaifin hankali anufun wato mai nuna isa da ƙasaita lafazin anufu min al'anafa ne anafa wato shine nuna isa da ƙasaita muflikun ya ce gwani ne in abana in har ya bayyana abin da ke cikin zuciyarsa ɓabbun wato ƙwararre ne idana bahiyajun idan yaƙi ya motsa wajalla haɓabun wato wani babban al'amari ya girmama makufin wanda yake abin tsoro shine ya ce mufulikun wato gwani ne wanda kar mu manta ya gabata wa annal muflika min kuttabi hadhal awani shine yace muflikun wato gwani ne in abana in har ya bayyanar da abin da ke cikin zuciyarsa zaka gane cewa mutum ne wanda yake mai matukar fasaha dabbun wato kwararre ne in aka ce kwararre wanda yake masani game da al'amura idana bahiyajun wato idan yaƙi ya motsa wa jalla khabun wani babban lamari ya girmama makufin wanda yake abin tsoro sai ya ce manazimu sharafihi ta atalif wato tsarin ɗaukakar darajarsa ta atalif ta haɗu kamar yadda ya dace duk wani tsari wanda yake na ɗaukakar darajarsa ma'ana ya haɗu kamar yadda ya dace shine yace manazimu sharafihi wato ɗaukakar darajarsa ta atalif ta haɗu kamar yadda ya dace wa shu'ububu hiba'ihi ilizar girgijan kyautarsa ya kifu wato zubar da ruwa yake idan aka ce shu'ubu wato shine ilizar girgije ma'ana yadda girgije zai ringa tunkuɗo da ruwa kamar yadda can imru'ul qaisi yake faɗa fala ayam bilayin ma hamalna gulamana ala zahri mahbuki sarati muhannabi wa walla kashuhu bil ashi biwabilin wa yakhrujna min ja'adin sarahu munassabi shine yace wa walla kashuhu bil ashi biwabilin lokacin da suka sanya garken bauna ne gaba shine yake faɗa ya ce in garman doki na wawalla sai ya juya baya ka shi ubu bil ashi biwamile yadda ka san ilizal girgijan marice wato game da mamakon ruwa kuma ai ga yacin cikin galiya فسقى مرابعهم شعابيب الردى ديما من الملك الكريم الأجود شنيتي فسقى مرابعهم شعابيب الردى شعابيب جمعينينا شعبوب شنيتي وشعبوب إحبائه واتو الإزر girgijen kyautarsa ya kifu wato zubar da ruwa yake wa na'ilu ya daihi kyautar hannuwansa faba ya ce ta kwararo wa shuhu kalbihi ƙwabran zuciyarsa gaba ya kafi ga ya can wagibal ma'u wa ƙuriyar amru wastawat alal judi wa khilfu sakha'ihi hantsar kyautarsa yuhtalabu ya ce ta tsarta ake wa khilfu sakha'ihi hantsar kyautarsa yuhtalabu ta tsarta ake wa zahabu iyalihi zinariya ko ka ce kudaden iyalihi wato burgamunsa jakarsa yuhtarabu wato kwace ta ake ma'ana waɗanda suke mabukata idan suka zo ana ba su kayi tsammanin cewa wawushe dukiyar nema suke kamar da ƙarfi ne suke kwata shi ne ya ce wa zahabu iyalihi wato zinariyar jikarsa rabu ana yaƙe ta ma'ana ana kwace ta lafazin iyab jam'i ne na aiba in aka ce aiba jikar da ake zuba kuɗi ko kuma muka ce birgami haka akwati shi ma ana kiran shi aiba kamar yadda mun yi istishahadi da baitin da yake cewa wa alqa bi sahara il gabidi ba'ahu nuzulal yamani zil iyabil mukawwali shine yace wa zahabu iyabihi wato zinariyar jakarsa yuhtarabu kwace ta ake mallaffa liffahu duk wanda ya haɗu irin haɗuwarsa falaja ya tabbata ya rabauta wa galaba kuma ya rinjayi sa'anninsa. Wata shi rubabihi ɗan kasuwar ƙofarsa jalaba wato ya janyo wa kalaba kuma ya, ya tsinka. Wata shi rubabihi ɗan kasuwar ƙofarsa jalaba wato ya janyo abokan ciniki wa khalaba kuma ya karbe abin da ke hannunsu lafazin khalaba shine karkato da abu wanda karmu manta ya gabata fa in athar takhtilabal qulubi fanzim ala hadhal usulubi shine yace wa tajiru babihi dan kasuwar kofarsa jalaba wato ya janyo abokan ciniki wa khalaba ya karkato su zuwa gare shi kaffa shugaba ne wanda ya kame an hadmi game da tauye gabarin shugaba ne wanda ya kame an hadmin gabarin tauye haƙƙin jama'a gaya can fadar Allah subhanahu wa ta'ala fala ya khafu zulman wala hadma shine yace kaffa ya kame an hadmi wato gabarin tauye haƙuƙuwan jama'a bariyun shugaba ne wanda yake kubutacce wa bari'a kuma ya kubuta min da na sigawiyin wato game da datti na hallakeke wa ƙarana liyanahu bi izin wato taushin halinsa wa ƙarana liyanahu ya haɗa taushin halinsa bi izin wato da ƙasaita wa nakaba an mazhabi kazzin ya karkace gabarin tafarkin maruwaci ga ya can wa innal ladina la yu'minuna bil akhirati an sirati lanakibu sai ya ce wa nakaba wato ya karkace an mazhabi kazzin wato gabarin tafarkin maruwaci idan aka ce kazzun shine wato maruwaci laisa bi wasabin ya ce ba shugaba ba ne ba wanda yake mai ɓura ya yi tsalle inda nuhuzati sharri lokacin samun dama ta mugunta an gane ko baya bura in dai lamari na mugunta ne to baya ba za ka same shi ba a safin gaba laisa bi wasali wato ba mai bura bane yayi tsalle inda nuhzati sharri gun samun dama ta mugunta bal ya ifu ifata barri sanadi kawai kamewa yake irin kamewar mutumin kwarai mai da'a ga ubangijinsa ولذا يحب ويستحق عفافه شغفا به فلبابه خلاب أخلاقه بر ترف وفوقه فوق إذا ناضلته قلاب سجه يهش وذو تلاف إن حفا خل فليس بحقه يرتاب لا باخل بل بازل كرق إذا يؤتر برز لا يليه باب إن أض أزل فل غرب إضابه بمنابه فانحت منه نابو shine yace faliza yuhabbu saboda waɗannan ɗabi'u da wannan halaye na ƙwarai yuhabbu ake ƙaunarsa wa yustahaqqu afafuhu kuma akan cancanci afafuhu wato shine kamewarsa ko kuma akan cancanci afafuhu taimakonsa shagafan bihi wato don matuƙar ƙauna game da shi idan aka ce a shagaf shine wato so wanda yake mamaye zuciya a wata nuska akan samu sha'af an gane ko shagaf ne shine ya ce shagafan bihi wato don matuƙar ƙaunarsa falubabuhu wato tacaccen halinsa ya ce kallahu wato mai karkatar da zukatan jama'a ne faliza ya ce saboda wannan halaye yuhabbu ake ƙaunarsa wa yustahaqqu kuma ake cancantar afafuhu wato taimakonsa wanda kar mu manta an gane ko ko kuma afafuhu kamewarsa ya ce shagafan bihi wato dan ƙaunarsa falubabuhu tacaccen wato kamewarsa kallabu ya ce mai karkatar da zukatan jama'a ne a khalaquhu halayensa gurrun ya ce farare ne tarifu ya ce tana walƙawa wa fuquhu fuqun ya ce kibiyarsa kibiya ce gallabun wadda take mai matuƙar rinjaye idana baltahu idan kai gasar gwada daɗin hannu da shi zai rinjaye ka idan aka ce huk wato ɗan kurmi na karen kibiya wanda yake shiga jikin tsirkiya idan za a ɗana a halba shine ake kira huk amma a nan sai ka fassara shi da kibiyar gaba ɗaya wa fuquhu fuqun kibiyarsa kibiya ce gallahun mai matuƙar rinjaye idan na baltahu idan ka yi gasar gwada daɗin hannu da shi lafazin na baltahu minal munabala ne idan aka ce annebal ko almunabala shine wato gwada daɗin hannu wajen halbin kibiya sujuhun ya ce shugaba ne mai sassauƙan hali ya hishu yana walwala idan ya haɗu da mutum wa zo talafin kuma ma'abucin cimma duk abin da ya kubce masa ne wa zo talafin ma'abucin cimma duk abin da ya kubce masa ne in hafa fillon in aboki wato ya yi tuntuɓe falaisa bi haƙƙihi wurtahu wato ba a kokonto game da haƙƙinsa a gunsa ko ka yi kuskure to iya abin da yake na haƙƙinka ba zai tauye maka ba shi ne ya ce in hafa khillun lafazin hafa min alhafuwa ne tuntuɓe kuskure kenan in hafa khillun ya ce in har aboki ya yi kuskure fa laisa bi haƙƙihi yurtabu ba a kokonto a gunsa bi haƙƙihi game da haƙƙin aboki duk kuskuren da ya yi la ba khillun ya ce shugaba ne fa ba marowaci ba balbazilun ya ce sanadi mai kyauta ne hirkun ya ce shugaba ne wanda yake mai matuƙar kyauta izayu utarru lokacin da aka bujuro masa aka lokacin da aka nufato shi ga ya can fakulu min ha wa adi mulqani'a wal mu'tar shine yace idza yu'taru lokacin da aka bujuro masa mutum ne mai matukar kyauta yace barzun kuma mutum ne wanda yake a bayyane a waje yake la yalihi babu kyauran kofa baya biyar shi ma'ana idan ka zo da nihin a taimaka maka za ka same shi zai fito kofar gidan shi ba a kulle ba take shi ne ya ce za yi utarro idan kirkun kenan mutum ne mai kyauta mai matukar kyauta iza yi utarro lokacin da aka nufato shi barzun mutum ne wanda yake a bayyane a waje yake layalihi babu wato kofar gida ba ta biyo shi ma'ana baya rufe kofarsa sai ya ce in abba asmin in har fari wato ya ciji jama'a falla garba ya babihi bi manabihi wato sai ya dakusar da kaifin ya babihi wato cizansa bi manabihi, bi manabihi wato da mayewarsa fanhatta minhu nabun sai kaga wato hira ta farin wato takari ma'ana in an samu shekara ta kunci ta wahala talauci ya mamaye jama'a to mutum ne wanda yake mai tsayuwa tsayin daka game da taimaka ma jama'a shine anan yace in abba azlun in har fari ya ciji jama'a yace falla garba ibadihi bi manabihi wato wannan shugaba sai ya dakusar da kaifin ibadihi wato cizon sabi manabihi game da mayewarsa ma'ana tsayawar da yi game da taimaka ma jama'a fana hatta minhu nabun wato haƙorin ko ka ce hira ta shi farin fana hatta wato sai ta karye wajadirun bi mallabba ya ce wato makamaci ne bi mallabba da duk wanda ya hankalta wa faɗana ya lura wa ƙaruba ya kusanto wa shaɗana ya nisanta to wa jadirun an aza'ana wato ya cancanta macancanci ne an aza'ana wato da zai kaskanta kai ya meka wuya liƙari zamani wato ga shugaba na zamani wa jabir zamani wanda yake kuma mai tsara duk wani wanda yake marar lafiya mai rauni muzurradi'a sadiya libanihi tun lokacin da ya kwankwaɗi ko kuma ka ce ya tsotsi sadiya libanihi nonan hanzar nonansa hussa a lokacin nan za a keɓance shi bai ifazati ta hatanihi wato da kwararowar kyautarsa an gane ku shine ya ce wa shadirun ma'ana makamaci ne ko ka ce macancanci ne ga ya can faɗar Allah subhanahu wa ta'ala al'a'arabu a shaddu kufran wa nifaƙan wa ajdaru Allah ya alamu hudu da ma an zalallahu ala rasuli ga ya can kuma tuntuna a muƙaddima ya gabata wabil ijabati jadirun jadir kenan macancanci ko ka ce makamaci wa jadirun wato macancanci ne bi mallabba game da duk wanda ya hankalta wa faɗana ya lura wa ƙaruba ya kusanto wa shaɗana ya yi nisa an aza'ana shi ne kenan da ya ka miƙa wuya liƙari zamani wato ga shugaba na zamani wa jabir zamani zamini wanda yake kuma mai tsara duk wani mai rauni an gane lafazin zamin min zamana ne zamana rashin lafiya rauni wa jabir zamini kuma mai tsara wanda yake mai rauni muzurradi'a tun lokacin da ya tsotsi fadiya libanihi hanzar nonansa kussa aka keɓance shi bi ifadati ta hatanihi wato da kwararowar kyautarsa na asha wato ya ɗaukaka wa farraja kuma ya yayi duk wani kunci wa gafara kuma ya taimaka fa abahaja sai ya ƙayatar wa nafara wato ya yi alfahari fa'aza aja wato kuma sai ya raurauta an gane ko kenan wannan duka wato yana kwatanta cewa wai ya kamata a ce duk mutum wanda yake mai hankali mai lura to ya miƙa wuya ga wannan shugaba domin shugaba ne wanda yake ɗaya-ɗaya na zamani kuma ga yana daga cikin halayensa duk wani mai rauni yakan taimaka masa a lokacin da ya tsotsi hantsar nonansa to za a keɓance shi da kyauta wadda take mai kwararowa shine sai yake ƙara siffanta shi ya ce na asha ya ɗaukaka shi wannan shugaba wa farraja ya yaye duk wani kunci wa bafara ya taimaka ma jama'a fa abu haja sai ya ƙayatar wa nafara ya yi alfahari ga waɗanda suke masu jayayya da shi fa aza aja sai ya raurauta su wa fa'a bi haƙƙin ablaja wato ya dawo da wani haƙƙi ablaja wanda yake mafi haske a ta'aba man sayari ya ce kai shugaba ne fa wanda ya wahaltar da wanda zai biyo bayansa saboda shi gwani ne idan ka biyo bayan shi sai an ga wallanka ba yadda za a yi ka yi irin abin ne a ta'aba man sayari ya wahaltar da wanda ke biyowa bayansa ma'ana wanda zai ɗaura gama bayansa wa ƙurreza wato an yabe shi an yaba shi izhuzza lokacin da aka jijjiga shi wa buliya aka jarraba shi ga ya can wa huzzi ilaiki bi jiz'in nakla fa idza anzalna alaiha alma'a hatazzat kuma ga ya can ta hatazzu ka annaha jannun walla mudbiran wa lam yu'aqib shine yace izhuzza wa ƙurriza an yaba shi izu huzza lokacin da aka jijjiga shi wa buliya aka jarraba shi wa tawwaja sifatihi wato shugaba ne wanda ya ma sifofinsa kambe bi hubbi ufatihi wato da ƙaunar masu neman taimakonsa lafazin ufa jam'i ne na afin afin shine mabaraci shine yace wa tawwaja sifatihi shugaba ne wanda ya masu sifofinsa kambi bi hubbi ufatihi da ƙauna ta masu neman taimakonsa fala khala zaba hajatin yamtaddu zillu kisbihi fa innahu barrun bi man anasa daw ashhubihi zana mazaya zarfihi bi lubsi khawfi rabbih yace fala khala zaba hajatin kar Allah ya sa wannan shugaba wato ya kaɗaita ya gushe an gane ko falakala kar Allah ya sa ya kaɗaita zaba hajatin yana ma'abucin ƙayatarwa ya mutaddu zillu kisbihi wato inuwar tsatsansa wato ta meki ma'ana addu'a ce yake masa cewa ai bai gushe ba ma'ana kar Allah ya sa ya gushe zaba hajatin yana ma'abucin ƙayatarwa yamtaddu zillu kisbi inuwar tsatsansa wato ta zamanto ta miki fa innahu barrun wato domin shugaba ne wanda yake mai matukar kyautata ma jama'a fa innahu barrun domin shugaba ne mai matukar kyautatawa biman anasa bau a shubihi ga duk wanda ya hango wato hasken tauraransa zana mazaya zarfihi wato daraju na zarfihi hankalinsa zana wato sun kayatar bilubsi kawfi rabbihi game da sanya tufafi na tsoron ubangijinsa dai ma'ana mutum ne mai tsoron Allah mazaya jam'i ne na maziya maziya daraja shine yace zana mazaya zarfihi daraju na hankalinsa zana sun kayatar bilubsi khawfi rabbihi game da sanya tufafi na tsoron ubangijinsa sai ya ce fali ya hani sayyidana fawzuhu bi mafakira ta'assalat wa jallat fali ya hani sayyidana wato ya faranta ma shugabanmu zuciya fawzuhu rabautarsa bi mafakira da ababen alfahari ta'assalat waɗanda suka tabbata wa jallat kuma suka girmama an gane ko fali ya hani sayyidana fauzuhu wato ya faranta ma shugabanmu zuciya menene zai faranta masa zuciya fauzuhu wato shine rabautarsa bi mafakhira da ababen alfahari ta assalat waɗanda suka tabbata wa jallat kuma suka girmama wa fautuhu ya faranta masa rai ma'ana tserewar da ya masa anninsa bi sana'i'a game da aikata ayyuka na alkhairi tammat da suka cika wa nan mat kuma ta ba da labari wannan minan namima ne ma'ana ta ba da labari kenan ko ina aka san shi cewa mutum ne wanda yake mutumin kwarai wanda yake mai taimako wa yula'imu qurba hadratihi gausu rikihi bi hazzin min huzwatihi yace gausu rikihi agaji na zuciyarsa wa yula'imu yana dacewa da qurba hadratihi kusantar mazauninsa bi hazzin wato da rabo min huzwatihi wato na matsayin da Allah ya masa ma'ana duk wanda kenan ya kusanci mazauninsa to ya tabbata zai samu taimako da agaji shine ya ce gausu rikihi wato ce wannan agaji na ransa na zuciyarsa wa yula'imu yana dacewa da kurba hadratihi kusantar mazauninsa bi hazzin game da samun rabo min huzwatihi wato na matsayin da Allah ya masa ko kuma min huzwatihi sai ka ce daga rabansa fa innahu talidu nadabin cewa shi wato ɗa ne wanda ake kira ake neman cewa ya zo fa innahu talidu nadabin cewa ɗa ne idan aka ce talid ma'ana ɗan da aka haifa kenan ba abunka ba shine yace fa innahu talidu nadabin wato ɗa ne wanda yake nadabin wanda ake kira ake neman zuwansa wanda kar mu manta kuma lafazin talidi ya gabata shine wato da daddiyar dukiya wanda mutum ya iski wa sharidu jadbin yace rugegge ne na fari an gane ko ma'ana wa sharidu jadbin rugegge ne na fari wa jarihu nuwabin kuma maraunanci ne na nuwabin wato masibun zamani asarat wanda suka yi masa tabo nan kuma kansa ne shi abu zaidi yake siffantawa an gane ko kenan shine ya ce wa yula'imu qurba hadratihi gausu rikihi bi hazzi min huzwatihi daga fa innahu kuma anan ya dawo magana a kansa ya ce fa innahu shi ne wannan magana ya ce talidu na dabe ma'ana ɗa ne wanda ake kira ake neman zuwansa wa sharidu na jadibin rugegge ne na fari ma'ana fari ne ya koro shi wa jarihun wale kuma maraunanci ne gane ku jarih fa'il ne bi ma'ana maf'ul ma'ana abin yi ma rauni ne na nuwabin wato musibun zamani atharat wanda suka yi tabo a jikinsa wa nazimu qala'ida tasayyarat kuma shine mai tsara waɗannan tsakiyoyi tasayyarat waɗanda wato labarinsu ya yaɗu a duniya ya tafi gabas ya yi yamma ya yi kudu ya yi arewa. Iza jasha shi wannan ɗa da nake faɗa maka idan ya motsa li hutubatin domin yin zance fala yujadu qa'ilun ba a samun wani mai faɗa irin tashi kai thumma qussu sannan ma qussu ibn sa'ida al-iyadi wanda shi ne wanda yake mafi iya huduba banda sahaban wannan shi tun a jahiliya aka yi shi kusubun sa'ida al wanda hatta da manzala sallallahu alaihi wasallama wani lokaci yake cewa shin a cikin wani hadisi da aka rawaito a cikin ku akwai wanda yake sanada hudubar da kus yayi lokacin da ya tsaya a wata kasuwa ta ukaru wanda daman su mimbari ake zawa a aji duk wani wanda yake gwanin iya kuɗi ba gwanin iya zance sai ya hau yayi yayi yayi yayi yayi yayi hallo in ya sauka hallo wani ya hau to shine ake ce masa qusbun sa'ida al-iyali shine ma ake faɗa cewa farkon wanda ya fara cewa amma ba'du shine yace thumma qusbu sannan qusbun sa'ida al-iyali thamma a can gunsa yace baqilu ya zama baqilu baqilu shine suke buga misali da shi akan wato dukanci da dolanci shine ayo kan da karma manta ya gabata shine wanda ya sayo barewa wani ya tambaye shi mutum ne mai i'ina aka tambaye shi nawa nawa ka sayo ta shi kuma ya sayi ta dirhami ko sha ɗaya ne sha ɗaya shine sai ya saki barewa sai ya ɗaga hannuwa sai ya huddo halishi saboda i'ina wai sha ɗaya kenan ya ɗaga yatsotsin shi haka ya huddo halishi shine ya ce thumma qusun ya ce sannan qusbun sa'ida alhiyadi duk iya hudubar shi ya ce sama in ka haɗa shi a gun wancan wanda nake faɗa maka ya ce bakilo ya zama bakilo ya ce fa in habbara in har ya rubuta kulta hebron wato ka ce wato burgo ne wanda yake sakar yaman akwai burgo wanda ake kiran shi hibara wanda yana da zane wanda ake kawatar da shi shine ya ce in habbar in har an yi rubutu kulta hebron wato za ka faɗa ka ce wato bargo ne sakar yaman num nimat wanda aka zane shi wakiltar riyadan ya ce kai kama zaci cewa dausayi ne kadinamat wato wanda ƙanshinsa wato ya motsa ya ce haza wannan da nake faɗa maka kuma shirbuhu sannan abin shansa ya ce bardun wato ɗan kaɗan ne idan aka ce shir bi ma'ana almashiru hazihi naqatul laha shir wa lakum shirbu yawmin ma'lum shirbun yawmin ma'lum shine yace yawmin ma'lum shine yace thumma shirbuhu sannan abin shansa wato bar bardun yace ɗan kaɗan ne wa qutuhu yace abincinsa ma kardun wato ramce ne wa falakuhu asbar shi yace gasaku yace duhun dare ne wa jilbabuhu yace kai wannan rigar tashi da kake gani khalaqun wato ragga ce wa jilbabuhu wato tufafinsa khalaqun wato ragga ne wa qad qalika wato ya samu raurawa ta zuciya litawagguri gare ni domin wato fusatawa ta mai bin sa bashi gashi mai wanda yake azzalimi yastahissuhu wanda yake gaggauta shi bi haƙƙin lazimin game da wani haƙƙi da ya lazimce shi ya ce fa in manna sayyiduna bi kaffihi in har shugabanmu ya yi baiwa bi kaffihi game da kame shi bi hibati kaffihi da kyautukan tafin hannunsa tawashaha tabbas shugaba ya yi ma kansa ado bi mashidin da wani girma faka wanda ya fifita wa ba a bi ajiri fakki kuma ya koma da ladan kunce ni min wasaƙin wato daga ɗauri an gane ko daga wani ɗauri ya ce lakalat sajaya hulki ya ce kar Allah ya sa wato ɗabi'u na halayensa wato tsohinta tarfidu tana taimaka ma sha'ima barkihi wato mai kallon walƙiyarsa bimanni rabbin da baiwa ta ubangiji azali wanda yake bauri hayyin rayayye abadi wanda yake tuttuk wanda baya gushewa idan ka kalli ita wannan risala tun farkonta me yace akalaku sayyidina idan ka ɗauki kalima ta akhlaq harafi na farko hamza ce hamza ko ba ta da dubu harafi na biyu kha'un ne sannan lamun alif sannan kuma kafun sannan in ka ɗauki kuma lafazin sayyidina kaga sinun ne sannan ya'un tana da dugo sannan dalun ba shi da dugo sannan nunun sannan kuma alif sannan kuma kaga tuhabbu ta'un sannan ha'un sannan ba'un to ko da wata kalma za ta ratso a a mai ɗigo biyu ba sa haduwa abu yadda in ka samu harafi ɗaya mai ɗigo to ɗaya za ka same shi baya da ɗigo ko da wannan magana ta ƙare wata za ta biyo baya to wadda za ta biyo sai an samu wadda yake kamar yanzu nan da ya ce a kalaku sayyidina tuhabbu kaga ƙarshen wannan jumla ba'unci kenan kaga jumlar za ta biyo baya to kar ya zamanto farkonta kuma akwai dugo kaga sai zai ya ce wa bi aqawatihi wa bi aqawatihi sai ya ce yulabbu wa qurbuhu tuhabun to haka ya tafi da ita kenan harafi na farko ba shi da dugo na biyu yana da dugo na uku ba shi da dugo na hudu yana da dugo na biyar ba shi da dugo kenan tun daga farkonta har ta. to shine a nan a ƙarshen ya ce ya ce fa in manna sayyiduna bi kafihi in har shugabanmu wato ya yi baiwa bi kafihi game da kame wannan mutumin da ba ya da sassauci bi hibati kafihi da kyautukan tafin hannunsa tawashaha tabbas shugaba ya yi makansa ado lafazin tawashaha kar mu manta ya gabata shine alwisha an gane ko kayan ado ne da suke yi wanda galibi mata suke daurawa kamar misali fata ce takan biyo tsakanin kafada kuma an yi mata ado da gwalagwalai da tsakiyoyi sannan kuma a tsakiya sai a yi damara shine ya ce tawashaha ya yi kansa ado bi mashidin da wani girma faka wanda ya fifita wa ba'a kuma ya komo ya dawo bi ajiri fakimin wasaƙin da lada na kunce ni game da wani ɗauri ya ce lakalat sajaya kulki kar Allah ya sa ɗabi'u na halayensa wato su wohinta tarfido tana taimaka ma sha'ima barkihi wato mai kallon warƙiyarsa ga can wato bisar rihudul marfud sai ce bimannin rabbin azaliyin wato da baiwa ta ubangiji azaliyin wanda yake bauri idan aka ce bauri abin da ba shi da farko hayyin wanda yake rayayye abadiyin wanda yake tuttuk wanda har abada baya gushewa ƙala sai yake faɗa falan masta shaffal amiru la'aliha walama hasirral muda a fiha lokacin da wannan shugaba ya ga la'aliha gwalagwalan ita wannan wasiƙa walama hasirral muda a fiha wato ya hango asirin da aka kunshe a cikinta a wa'azafil halibi ƙaba idaini kai tsaye wato sai ya ba da umarnin cewa a biya mun bashin da yake kaina wa fasala baina kasni wa baini ya rabe tsakanina da mai jayayya da ni abokin jayayya ta wa fasala baina khasmi wa baini ya rabe tsakanina da wato abokin jayayya ta thumma istakhlasani li mukatharatihi sannan sai yake bance ni wato ga ababen alfaharinsa cewa ni ma ina daga cikin makusanta a fada lafazin mukasara min takasur ne takasur yin alfahari da wasu abubuwa kamar yadda yake cewa zinatun wa tafakurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad kuma ga sura ta musamman suratul takasur thumma istaqlasani sannan sai yake bance ni ga can wa qala al malikutu ni bihi astaqlisuhu li nafsi mastakhlasa ne sannan sai yake kwance ni li mukasaratihi ga ababen alfaharinsa waqtassa ni yake kwance ni bi asaratihi wato game da fifita ni akan sauran jama'a bayan qalu tallahi laqad atharaka Allahu alaina wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa shine yace waqtassa ni yake kwance ni bi asaratihi game da wato fifita ni falabistu bid'a sinina na zauna wato wasu 'yan shekaru an'amu ina jin daɗi fi fatihi a cikin wato baƙuncinsa a cikin fi fatihi cikin garar wato baƙuncinsa wa'arta'u ya ce kuma ina kiwo fi rifi rafatihi wato a cikin tsatse wato na tafsasawarsa hatta idza gama ratini mawahibu har aka kai lokacin da kyautukansa suka lullube ni wa aqala zaili zahabuhu kudadensa wato suka tsawaita min geza nima na wadata yace taladdabtu fil irtihali alama tara min husnil hali yace sai nayi wayo da dabara a hankali na sulale fil irtihali game da labtawa alama tara a bisa abin da kake gani min husnil hali na kyawun halin da nake ciki daman shi ai ya faɗa baya tabbata a buɗe kullum cikin tafiya yake to bayan ya samu wasu 'yan shekaru ya ji daɗi ya tara dukiya shine yace taladdabtu yace sai na yi wayo da dabara na sulalin filirti hali game da labtawa alama tara a bisa abin da kake gani min husnil hali na kyakkyawan halin da nake ciki ƙala sai ya faɗa faƙultu lahu sai na ce da shi shukran liman a ta halaka lukuyana samhil karimi godiya ta tabbata ga ubangijin da ya ƙaddara maka haɗuwa da mutum wanda yake ma'abucin kyauta alkarimi wanda yake mai karamci wa an ƙazaka ubangijin da ya tsamayar da kai bihi a sababinsa min bugudatil garimi game da wato ƙuntatawa ta wanda yake mai bin ka bashi wa an ƙazaka godiya ta tabbata ga ubangijin da ya tsamayar da kai bihi a sababin shi wannan shugaba min bugudatil garimi wato game da matsatsa da kuntatawa ta algarimi mai bin ka bashi faƙala sai ya faɗa sai ya ce alhamdulillahi ala sa'adatil jaddi ya ce godiya ta tabbata ga Allah a bisa arziki na wadata wal khulusi min al khasmi aladdi da kubuta game da mai jayayya wanda yake mai tsananin jayayya ga ya can wa huwa aladul khisam sun maƙala sannan sai ya faɗa sai ya ce ayyuma a habbu ilaika wanne ka fi so an uhuziya ka min al'ata'i na ɗan ya fata maka daga cikin kyauta ni ma na yi maka wata ‘yar kyauta ayyuma a habbu ilaika me ka fi so an uhuziya ka min al'ata'i wato da ɗan zan ya fita maka min al'ata'i game da kyauta am utihifaka ko kuma na yi maka tsaraba bin risalatin raƙaba wato da wasiƙa wadda take wake-wake wanne kake so kyauta kake so na yi maka ko kuma wannan risala faƙultu sai na ce masa imla'ur risalati a habbu ilayya yi min shimtar wannan wasiƙa shi na fi so faƙala sai ya ce wa huwa wa haƙƙika a kafu alayya ya ce rantsuwa nake da haƙƙinka wannan kuma shine ya fi sauƙi a gona ya ce fa inna nihilata ma ya liju fil azani domin kyautar abin da yake shiga cikin kunnuwa ahawan ahawanu min nihilati ma ya khruju min al ardani ai ya fi sauƙi game da kyautar abin da yake fita daga aljihoi lafazin ardani jam'i ne na rudun rudun asali hannun riga amma me ake nufi a nan aljihu thumma ka annahu anifa sannan ka ce kamar wato ya yi ƙin kasawa wasu haya ya ji kunya fa jama ali bainar risalati wal hudiya sai ya haɗa mun tsakanin wasiƙar da kyauta ya ɗan ya fita mun ya ce fa fustu minhu bi sahamaini sai na rabauta wato da rabo biyu a gunsa wa fasaltu anhu bi gunmaini na rabu da shi wato da riba da nima biyu gaya na samu wannan wasiƙa kuma na samu kuɗi wa ubtu ila waɗani ƙariral aini na koma zuwa gari na ƙariral aini ina mai farin ido ma'ana ina mai jin daɗi da murna bima hustu game da abin da na rabauta bima hustu game da abin da na taro shi zuwa gari ni minar risala na wannan wasiƙa wal aini da kuɗi wannan kenan ita ce dai risala ta uku a nan amma a ƙarshe kuma akwai wasu risaloli guda biyu a risalatu siniya kuma akwai a risalatu shiniya ita asiniya kowace kalma sai an samu harafin sina cikinta akwai kuma ashiniya ita kuma kowace kowane kowace kalma sai an samu harafin shina cikinta shine farkon ta wanda yake bi irshadil munshi kunshi kenan su ma dai suna da nasu abin mamaki amma wannan ta kai matuka a wajen mamaki duk har duk kalmar da za a samu da zai zo da ita kenan harafi ɗaya mai ɗigo ɗaya baya da ɗigo na insha Allahu ta'ala za mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد duk da cewa kafin haka akwai risala da za mu iske a nan ita kuma gaba ɗayanta babu harafi mai ɗigo hudu ba ce harafi mai ɗigo babu ita hudu ba tun daga farkonta har ƙarshe اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك